فصل قال القاضي أبو فصل فضلي وفقه الله تعالى وقال أنا أذكر نقطة أزين بها هذا الفصل
wannan fasalin yana magana fi istidraki fi sifatil khaliq wal makhluq wato alƙali wafaqahu Allah ya saka masa da alheri ya yi istidraki wato in an ce istidrak ko istidraka wato riskarwa kenan idan mutum ya yi wani abu ya kalkale ya gama sai wani ya zo a bayansa da ya biye biye biye sai ya samu akwai waɗansu gibi da ya rage to sai ya cika masu na istidraki kamar mustadrak na hakim a gani hadisi ne abinda su bukari su waje suka rawaito kuma su ba su samu ba da ya zo sai ya samu suna su a mustadrak na hakim abinda ba sai riskar da abinda ba su sa ba kamar rosa abadi sahibul kamus ya rubuta kamus ya rubuta madda a larabci dubu sittin ya wasalce ta amma zabidi da izo sai da ya mata kamar gibi wanda shi zabidi duk garin su da duk garin da ma'azu abin garin da ma'azu ibn jabalin ya sauka da annabi alaihi ya aike shi bisar a yaman to duk ɗan nan garin ne dukkan su Allah ba su haske Firoz Abadi ɗan nan ne shi ma shi ma Azabidi ɗan nan ne to shi ne Istidraki da dubu arba'in shi ne nasu su Tajul Aruf sai yana da madda dubu ɗari to shi ne Istidraki kamar abin da Shehu Jibrima Zulma Arifi namu na Najeriya shi kuma ya duba abin da babban malamin nan na ilimin larabci a ibn alhaji shi kuma ya yi littafi ya rubutu a kan wato al'asma'ul muhannasa fil arabiya shi ma sai da yi masa istidraki ya gaggara waɗansu waɗanda shi wancan malamin isa sa cikin mu'annasi su ba mu'annasai wani fitar da su isa su muzakarai ne wanda ta sun muzakkar game da su muhannas ya fitar da su da ya masu istidraki da abin da ya kai wato madda ta kai ɗari da wani abu ko ɗalibi a nan jami'a ya yi wato digiri na biyu a kan wannan abin da shi shi digiri mazin ma'arifa ɗin ne ni ne malamin sun yi masa jaraba a kai saboda na san abin da ya rubuta sosai a cikin littafin ya yi rubutu mai kyau ya nuna cewa shehu ibrahima ya yi karatu ya nuna cewa mutanen kasan nan sun yi karatu ba gangami ba to shi alkalin ya kagan da wula hajjara a matihi a wannan fasirin ya fi raki ya yi wato riskarwa a cikin bayanan da yi a wannan fasalin da ya wuce ya maganar sunayen annabi alaihi salam wanda Allah ya sa masa wanda sunayen da na Allah ne wannan yake malami ne ya fahimci in ya bar mutane a haka za a bar baya da kowa waɗansu za su yi amfani da wani dama su shigar da tashibiri ko shigar da shirka a cikin addinin musulunci ko su wato ko su kora wa annabi alaihi salatu wassalam abinda ba haka Allah yake nufi ba da yake malami ne kuma akwai haske likita ne na zukatan mutane sai wuf nan da nan da ya gama babu sai ya fito da wani fasalin wanda ya istidrakin abin da yake cikin wannan sufofi na hali mahalici wal mafalu da kuma abin halitta ubangiji sunan sa rahuku sai sa annabi alaihi salamu rahuku ubangiji sunan sa rahimu sai sa annabi alaihi salamu suna rahimu to irin waɗannan sunayen da ya ce alkali ya ce dole sai ya yi wani abu wanda zai fito da abin da ake nufi da waɗannan sifatul khaliqi daban sifatul makhluqi daban shine ce qala al qadi abul qadar wa faqahu Allah ta'ala qali abul qadar Allah bi masa gamba ta kalmar ɗaukaki yace ha ana azkuru da tukata ga ni yanzu zan ambaci wata fa'ida ko zayyilu bi ha hazal kasra wanda zan yi wa wannan fasalin kamar jela ko in masa wani dajiya ko in masa wata toliya ba sun da hazal kisma kuma da shi ne zan kall- kammala wannan kisimin ya zo ƙarshen wannan kisimin zai shigo ni
wa uzihu istala ya ya haɗin ishikala da fi ma kuma wannan fasalin wannan nukutar eh fa'idar da ita ce zan kau da al'ishikala rikici fi fi ma ma taqaddama takaddama cikin abin da ya wuce na wancan fasalin an ake magana an sawa annabi alaihi salam suna na sayan Allah amma saboda ba zai yi to an kulli da ikul wahmi ga mai raunin fahimta wa ko mai raunin rayyihi fahimta shine wahamu din nan ce al-idrak mai raunin lura to wasa gini da Hakimu muhammadu ko mai mummunar fahimta fahimtar sa ba mai kyau ba ce harshen sa kamar wanda ya rashin lafiyar na sha ruwan idan ya sha- ya sha ruwan daɗi sai ji shi na aiki ko saboda masu irin wannan eh shi sa ce zai iya kawo wannan fasalin domin ya kau da iskali rikici
to tukhallisuhu min ma'awiyi tashbihi tashbihi za ta kubutar da shi daga ramin tashbihi ma'awi rami wato wanda in ya afka ciki Mm.
na siffanta Allah eh da kamanta Allah da makhluki in ya fada ramin ba zai iya fita ba har abada yan kare shi kar ya fada wannan ramin eh na kamanta Allah da makhluki
wato zahzuhu an zahi tamwidi
wato zahzihu da wannan nukutar Mm.
fa'idar za ta tserar da shi ta nesanta shi an shiga tarwihi daga kwalliyar magana ta san wani ne zai dinga ranka da magana yana ta magana ba mai kyau wacce amma sai ya rubu mutane da yawa su ɗauka daidai ke daga wani in ya zo ya ɗauki wannan babu sai ya shigar da ɓanna ta wayannan hadisan wanda zai rikita tauhidin mutane kuma yi wa magana kwalliya sosai ki dinga kafa hujjojin da mai mummunar fahimta da raunin lura sai ya ja shi sai ya ja shi musamman kamar yadda mafi yawan wato kafiran duniya ne suka yi wa musulunci ne isaratu shubha nan da sai a duba wani abu sai a haifar da wani abu zai jefa mutane shakku ko shubha a cikin sha'anin addini sai dinga za ku dosi na fitowa da su wani in aka zo sai ya fake da wannan sai ya kyan magana mai kyau shine tamwil dinga dinga gyara sai dinga gyara sai dinga gyara zance yana kafa dalilan da ba dalili ba ne mai raunin lura sai ɗauka dalili ne sai bi shi a kai ce to wannan da zan kawo zai raba zai nesanta mutane daga wannan وهو أن يتأكد إذا أن الله تعالى جل اسمه shine abin da ya- الجليل.
wato an yi aka kida ya kudure an Allah ta'ala hakika ubangiji madaukaki jalla ismuhu Mm.
sunansa ya ɗaukaka في ya أزمته azamatihi a cikin girmansa ya وكبريائه azama wato a zatin ubangiji san ta'ala wanda ba zai karɓo lakanci ba har abada ko kibriya ihi da kuma girma wanda ba zai rankafa wa kowa ba shine kibriya la yanqadu li ahadin ba rankafa wa kowa shine kibriya wa malakutihi da kuma ikonsa amma na aka ce malakut ana nufin alimul alimul gaibi shine malakut alimul gaibi alam ta koyi wanda ba ba ma iya gani da girman sa ya ɗauka Mm.
kibriya da azama da kuma malakut nasa fokus na وحسن asmaki kuma أسمائه kyawawan sunayensa da shi yake da shi وآل صفاته aliyu sifatihi Aliyu wani kuma sifatihi.
zance wa kula sifatihi da makwalkwatan sifofinsa لا يشبه شيئا من مخلوقاته guda abin da yake so kenan ba musulmi ya kudire cewa ubangiji maɗaukin sarki jalla bisun sunansa ya ɗaukaka fi azamatihi a cikin girmansa na zatinsa Mm.
ku kibar ya'ihi da girmansa da baya rankwafa wa kowa Mm.
wala ku- wala kutihi da masarautarsa da sunayensa kyawawa da sifofinsa maɗaukaka ya sa- ya kudure la ya shi bihu sha'an min makhluqati baya kama da wani abu daga cikin ababen halittarsa
ولا yi shakkahu يشبه ne kuma a kamanta wani daga cikin halittarsa da shi
وأن ما جاء مما لكه شرع على الخالق وعلى مخلوقه ولا تش- تشابه بينهما في المعنى الحقيقي ya ce wannan ma za a jama'a da lakafu sharru wanda izo wanda shari'a ta yi da latinsa ta sake shi تمام.
ta laƙaba ko ta faɗe shi alal khalidi akan mahalicci ubangiji subhanahu wata'ala ko alal makhluqi kuma ta faɗe shi akan abin halitta bawa in an samu wannan fala ta shabu bainahu babu kama tsakanin su fil ma'anar hakiki a cikin ma'anar ta hakika
in sifatul qadimi bi khilafi sifatul fatul makhluqi makhluqi kuma sifofin qadimi azali wanda ba shi da farko ba shi da ƙarshe sabanin sifofin makhluqi ne wanda yake da farko yake da ƙarshe
kama anna zata du ta'ala la tushbihu zawati kamar yadda zatin Allah maɗaukin sarki za ta shiga zawat ba ta kama da sauran zatoci
kazalika sifatuhu la tushbihu sifatul makhluqi haka kuma siffofinsa ba sa kama da siffofin ababen halitta
in sifatuhum la tanfakku an al-a'rabi wal aghrabi domin siffofin ababen halitta ba ta rabuwa da al'ara wato bucire-bucire wal agaradu da ko bukatu siffofin makaroki akwai ara bucire-bucire yanzu nan mutum yana cikin farin ciki sai bakin ciki zai rage kaga bujirowa ce yanzu nan mutum yana cikin lafiya sai rashin lafiya ta bujiro masa yanzu nan yana gyatsa saboda koshin an jima sai ganin shi lahai lahai kamar marasa ruwa yunwa ta kama shi yanzu nan sai ka ji kishirwa ta kama shi yanzu za ka gan shi ana yana ta dara yana ta goda to shiga ya fita yana wargiza ka Allah sai ka yana gengedi to shi ne ara su tsohon makalogi su suna da wannan a birane kuma akwai buri bukatu in aka yi rif aka yi gida to akwai bukatar wannan me ake nufi zama za a ciki in aka yi kujera su a za za a zauna a ciki in aka yi tufa za a yi sutura a rufe al'aura kuma a yi ado in aka yi mota hawa za a tafi ka inda za ka in kai gona noma za ka yi tona su ne duk ayyukan wato siffofin bayi ba sa rabo da irin waɗannan abubuwan a ciki su ne akara
وهو تعالى منزه عن ذلك sai Allah ya ɗauki sarki mana zaman an zalika matsar- wato ya tsarkaka daga wannan
بل لم يزل بصفاته وأسمائه تلقى bai gushe ba bisu fatihi wa asma'ihi da suna da
في هذا القول هذا قوله ليس كمثله شيء yanzu ya ga wace mafafi haza qawluhu laysa ka mislihi shay'un wato faɗar maɗaukakin sarki da ce laisa ka mislihi shay'un wato babu wani abu da ya kama da shi ba wani abu da ya kama da shi wani an kore duk wani abu da zai iya tasowa ya zama wato an samu kamanceceniya tsakanin bawa da Allah ko tsakanin Allah da bawa wannan kalmar ta kore laisa ka mislihi shay'un babu wani abu da ya kwatankwaci da shi to shi ne nake ganin zan kawo abinda malamai suka yi magana a wannan cewa ita mumatsala da ƙur'ani ya kore ita da suka misali shehu tana da rassa kaza ya kama da kaza tana da rassa kamar goma a nan wani abu yake kama da wani wanda ya kama da wani to shi ne shehu sunusi ya ce المماثلة بالحوادث أن يكون جرما شيني أنا فرقو كما ذا أبن هلتسا قالوا شيني زما جرم جيكي تكون ذاته الآلية قدرا من القرار ذات سمرقك يا تبش أي wani gwargwado na salari ma'anar wannan inda nake yanzu nake zaune na tsare shi shi ne kadara minar fara ba mai ganin gurin sai na tashi to Allah ba shi da wa so da jiki ne jiki zai iya tsare fara wato sarari hayyizul makan idan na miƙe na tsaya a nan inda ƙawarwa na suke ba mai gani shi na ɗaga fasa in na aje littafin nan a nan jirmu ne ya tsara gurin ba mai iya gani to duk abin da yake da irin wannan sun yi kama da juna ke sadaka Allah bai kama da bayi ba saboda ba shi da wani da inda za a yi kama za a yi kama ta wannan jiki wanda yake tsare mahalli to ba shi da wani har ya kona arada ko kuma ya zama siffa ce ya kuma biljirmi wanda ba ta tsara sai a jiki ardu siffa irin wacce ba a iya ganin ta a fili ita kaɗai yanzu wanda zai iya cewa ya ga fari irin na farar ƙasa shi kaɗai sai dai ko ka ga farin a cikin hoda ko ka gan shi a ruwa ko ya ganshi a tufa shi ne arbu ba zai iya tsayawa da kansa ba sai a cikin jiki to wannan duk abin da yake in ka samo shudi ko ka samo kore ko fari- ko baki ko ja duk siffar su ɗaya to Allah bai kama da bayi ba ta wannan ita ce siffa aw yakunu fi jihati lil jirmi ko kuma abu na uku ya zama yana da wato bangare na jiki ma'anar bangare na jiki shine a sami wato wato wato a sami wani abu wanda yake jiki ne kamar a ce aiki ko a ce gado a wannan jirmu ne to sai zama fi jihatil zulmi sai a ce yana gabashin ɗakin ko yana kudancin ɗakin ko yana arewacin ɗakin ko yana yammacin ɗakin to duk abin da zai kama da wani ana samun wannan Eh, wani jiki ne amma kuma zai zama yana wani bangare Allah ba shi da wannan idan ka samu abu a gabar ko wata ka je wani gurin ba ka samu wani abu a gabar sun yi kama in ka samu abu daga yamma ka je fitar da wani shi ma a yamma sun yi kama ka samu na a kudu ka tattara na a kudu sun yi kama a arewa sun yi kama a tsakiya sun yi kama shi ne an ya kuna fi jihatul jirgi to ba baya wani bangare na jiki aula ko huwa jihatu ko kuma ce shi ne yake da bangare ne bangaren jini bangaren nan dina ya sunansa ba mata nan dina hagu nan gabana nan bayana nan karkashina nan burbushina shi ne lahu huwa jihatu kaga yana da jiha ta dama da ni akwai hagu da ni akwai gabana akwai baya akwai burbushina akwai karkashina to duk abin da yake da irin wannan to Allah ba shi da shi babu kamata irin wannan hausa wannan ana kamance shi ne da ita yanzu dukkanin mu nan mun yi tarayya a wannan wannan yana da gabashin sa yana da karkashin sa yana da damar sa yana da abokin sa yana da gaban sa yana da bayan sa mutum yana da shi aljanna da shi sun suna da shi dabba tana da shi to Allah ba ya dai sa kabi su ne shi ba su taɓa tarayya ba ta wannan abin da ya kuma da shi ƙarya ta ƙarya da bai makani ko kuma da bai bai da makani a ce Allah su wani tare a harshe ita ko a zaune ko a ce a sama ita a zaune ko a ce a ƙasa ita a zaune ba a guri kaza san Allah ba shi da wani ba shi da wani duk maganganun da ake zire ana yin su da ko amma Allah ya wuce ka shi sa magana da annabi alaihi salam ya cewa la tubaddiluni ala yunus bin matta ko ku yi tana kan yunus dan matta imam al-haramain ya ce abin da ya sa annabi alaihi ya kawo wannan shi yunus ibn matta ya kiran Allah a cikin kifi a ƙarƙashin kogi annabi alaihi salatu kuma ya je kawo kausai na hawa da da inda annabi alaihi mai je da inda wannan yake ba wanda yake kusa da Allah wanda kusaci ne samu jinuwar sifa'i la jinuwa masafa kusaci ne na zaki ba na masafa bane na tallara wanda ake iya gani wani ke ba shi da wani sauraka ubangiji yake ta gaya mana abinda ake bukata da mutane suke nema su ɗauki ubangiji su yi masa kalmi in ka ɗauko الرحمن على العرش استوى على العرش استوى wannan istiwa ita kadai in ka duba kokumi tana da ma'ana goma sha shida ma'anarta goma sha shida kowace tana da bambanci da wata don ka ɗauki istiwa'i na daidaito abin da kawai ake cewa tun da shi ya faɗa sai zai ka ce istiwa an yare ku biki a wuce wanda ya dace da shi shi ya sani domin ba da ya san Allah sun shi ya san kansa sun shi amma mutum zai shiga to zai shiga cikin matsala zai shiga ramin da ba zai fita ba wannan muhawar ta shi zai faɗa ramin da ba zai iya fitowa ba domin yanzu nan zai wa Allah jiki zai kamanta shi shi yasa da da mafsari ya taɓa tambayar hujjatu da sanar gazali da istiwa'i yake sai ce kulli man ya arifa annima a surar qawl la sharrun lahu anta la ta'rifu iyyaka la tadri man anta wa la tadri rusul aina min taruhu wa qadal biza wa la yanawa wa kulli yajur aina min taruhu fi jawhariha هل تراها قد أتيت تزول كيف تدري من على العرش استوى لا تقول كيف استوى كيف النزول كيف يكبر أم كيف يرى فلا أمر ليس لا إلا هو yace kullu man ya'rifu anni ma'ahu
To amma yanzu in na tafi da wannan ɗin Eh, wancan nan ba yana dan yi muku ba ko yana
zai sau sai ce an talata a rufe iyaka kai mutum baka san kanka ba la ta rufe iyaka wala kefal wasu kuma ina ma za ka duka ka sani ba sai ce abin da yake tambayar ka na farko aina min ka rubu fi jauhariha ina ranka a cikin gangar jauharin jikinka hal taraha fatara kai wata jiri kana ganin ran kana jin da take motsi aina min kal aqal wal fahm idza galaba an idan ka kwanta kana bacci ina hankalinka ina fahimtar ka yace fa kulli ya juru ga mun ya kai mai tarin mota yace to fa idza kana tawaya kallati baina jambayka kaza fi hadal idan abin da yake tsakaninka a jikinka kai kanka ka rude ka kasa gane shi kai ka ce da liman allah arshi ka za ka iya sanin wanda ya isra a kan arshi da shi halice ka ya ce ma ku cikin min ilmi illa qalila yasalunaka an ruhu ce qul ruhu min amri rabbi wa ma ku cikin min ilmi illa qalila kai kanka da kun kai kuni shi za ka sanar da kai ba za ka iya gane kanka ba to lalle ko ka san ubangiji ka ce za ka kusa ya ce la amri dai sa za illa na rantsi da mahalicci raina wannan ba kowa wani ke shi shi ne dan adam yake so zai yi saboda haka ubangiji sana tala ba a masa wannan abinda qur'ani ya zo da shi ijabiya ijabiya ake bukata a tauhidi ma'anar ijabiya shine ka dinga jin ma'iyar ubangiji tare da kai a ko'ina shi yasa da ya tashi subhanahu wa ta'ala sai ce ma ya kunu min najwa talasatin illa huwa rabi'uhum kaga ba zan can makani ma ya kunu min najwa talasatin illa huwa rabi'uhum duk inda mutum uku suka zauna za su yi ganawa to Allah shi ne na hudu wala khamsatin illa huwa sadisuhum in su biyar ne ba sai Allah shi ne na shida wala adna min zalik wala akasara ko kasa da haka ko sama da haka Allah yana tare su kaga ijabiya kenan dan ka ji cewa duk inda za ku zauna ku yi mitin ko ku tattauna ku ya lamar sirra wa kafa ya san abin da aka yabo ya san abin da yake sirri kuka zauna kuka yi mitin ba ko kuka rufe koba yana tare da ku hadaratin naka da lafazatin naka da lafazatin naka da sakanatin naka da harakatin naka duk a gabansa kake yi wannan kawai ake so dan ka shiga taitayinka ka kuma sani kamar yadda ya faɗa a ƙarshen suratul talaq ya ka abu guda biyu wanda duk mutum a duniya a yau shine muke iya gane wannan idan gwamnatocin ƙasashe sun saka kyamara a titina kuma gwamnatocin suna da ƙarfi jami'ansu na tsaro ba sa ragawa ko wanda duk ya saka za a saka masa an yi dokoki masu ƙarfi yana koce danja za ta yi duk da rahotonsa ne dai canjin takarda za a kama shi a wannan dora masa tare a yi markaza a yi markaza yana iya kita wanda ya ci wanda shine ijabiya kowa ya san Allah yana ganin sa yana tare da shi sannan kuma yana da karfin da zai zartar da hukunci a kansa wannan kawai ake bukata shi ne yace ba ya kunu min najwa sallallahu illa huwa rabbuh yace kar sami Allah قبل التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ubangiji ya amsa maganar wacce take kawo kuka wurin annabi alisa ita ce haula to irin wannan shine ubangiji yake cewa barka lakanin insana wannan alau ma tu wasusu bihi nafsuhu wa na da aqrabu ilayhi min qawli alwarid to muka halicci mutum muka san abin da ransa take masa wasuwasi sannan mun fi shi kusa da shi kansa din shi kan kansa mun fi shi kusa da hablul warid ɗinsa hablul warid ita ce akwai annaqa'ul mustaqim akwai mahada a jikin mutum saboda akwai wata wato wato ya ta yaɗiya da wani garaguni a jikin mutum shi mutum yana da waɗansu jijiyoyi kamar guda goma sha biyu kamar yadda hannuna yake haka haka suke na ɓangaren nan dama su suke hukunta hagun ɗin mutum na hagu su suke hukunta na dama in kana so ka gane hikima wannan abin da ake wannan abu Eh.
a gaba sai da wannan zai bada hakan kaga wannan bangaren na da yake hagu shi ne yake nan a ajiye wannan shi su to sai ya tsaya amma da ba kai masa ka ba zai tsaya ba Eh.
Allah hakimu sai ya sa jijiyoyin da suke bangaren hagu Eh.
su ne da arzikin tafi da dama na dama su suke tafi da hagu an sami balance guda goma sha biyu ta da ji da gani da ɗanɗano da waye sauran jiki kuma sai aka sa masa wa'insu suma suka yaƙe jikinsa gaba ɗaya amma dukkaninsu akwai wani masu lantarki mai suke kiransa ne jackson jackson box to shine haulul wari duk abin da zai tafi daga jikin mutum ko ya ji sanyi ko zafi ko ya gani ko fari ko baki ko dogo ko ya daɗi ko mara daɗi duk- duk inda ita ko nan zai sa nan kuma akwai jijiyoyin za su ɗauki wannan abu su kai shi kwakwalwa ita kuma ita ce laboratory za ta wanke ta fito da fari ko baki ta kuma dawo da shi nan nan kuma ta dawo da jiki in gani ne ka gani a lokacin ya ce wannan haɗin na fi ka kusa da ita shi ne ijabiya ba ma- mahaka ne ake wa Allah wanda ya tashi ke yi ba in kai wa Allah ba kan tsoron yi lafiya dan ka gane cewa tare da kai yake duk wani lokaci kai hankali da shi shi shi ne ijabiya a cikin tauhidi ijabiya ake so a samu ba ma kai wa Allah mahalli ba wannan shi ne sai haka in ka zo kana magana har da ƙarshen tawa to ba a neman ka da kasar kaifiya ya ya fita daga cikin wata ɗallabatin imani imani ba ya neman kasar kaifiya abinda ake nema wujudu kawai ka yadda akwai shi ke nan kanan za ka da kamar aka ce Allah yi kuyi wa yi mitu shi ke rayawa ake kashe sai dai ka yadda da wannan amma yaya yake rayawa ake kashe ba cikin abin da ya shafi wannan ba imani ba imani kawai ka yadda akwai istawa Allah da shi istawa Allah shi istawa ya je ku amma yayin da wani zai zai harkice kamar yadda ne tunda haka Allah ya wani tajassumi a daidai ba ne wannan abu so da ka wannan ba a neman sa ba a sa ka a cikin roma dan ba a cikin wata dan da ba ki ima ne Ibrahim alaihi salam ya tambayi Allah subhanahu wa ta'ala ce rabbi arini kayfa tuhyi lil mauta na munya kake laya matattu sallah ce shi awalam tumin baka ba da gaskiya ba su da tambayar da ima ta cikin imani ba cikin ya kake jira ba a bukatarsa amma kai kake laye matacce to ne mai imani baya shakku a kan wani shi sai ce awalam tumin kala bala sai a na ba da gaskiya ina da imani amma walakin da ya dima inna kalbi me ya dima inna kalbi wato so yake Allah nuna masa aikin Allah da ya saba da aikin kowa aikin kowa idan ka samu karfa duk ƙarfinsa ko zai iya rike can tebur tana tafiya ya ja ya rike sai ta tafiya ɗaga ta to iya abin da zai iya maka ke Ya ɗauko wannan ƙarfin yana maka asalin ƙarfin a tare da shi to ubangiji yana da ikon da ƙarfinsa zai yi to kuma zai iya ɗaukan wannan ƙarfin ya sa wa wani to shi an ibrahim ala ke so ya kai idan ka samu mai karfi wanda zai iya daga kan sai bai raba ta da kasa aji iya nan zai iya ubangiji subhanahu ta'ala shi ko zai iya sa karfin a wani shi ko wancan ba zai iya daukan karfin ya karansu kansa zuwa wani ba. ubangiji yana a wani insani ibrahim arsu wannan yiri ma a wani armai kai fa tuhi da mauta nuna min yanda karfin ka yake ka kuma iya sa shi a wani ingani sai ce fa ku zarba a tamina ɗaya تسرهن إليك سبتهن يأتينك سعيا يقول كيف يريد كم ذكرى yace za da kara za su ji kwakwakwakwa wannan naman yana ta sai fita da ya haɗu da ka ya tashi yace mikiya sai ta tashi hankaka duk sai suka tashi to shi ne wannan suna ka ba su muka dallaba su imani mafi yawan mutane a yanzu a bangaren tauhidi suna rikitar da jama'a ta hanyar shigar da wani gida cikin wani gidan imani daban gidan ƙarin bayani daban wannan duk a wajen imani su amma na imani wujudi ko ake bukata akwai sai akwai shi ke nan tsaya shi yasa da ya zo wani sauran ta'ala a ƙarshen suratul suratul waqi'a da ya zo maganar kalar la iza balagatil hulquma wa antum hina idin tanzuruna sai ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusiru yawan da rai ya zo ku kowa zai fita Allah ya ce na fi na fi ku kusa da shi amma ba da walakin la ta'lamuna ba ko ya ce walakin la la tusiruna gani ne ba an Allah ba shi da makaniki ba shi da makaniki lakin la tusiruna Allah shi yake wa ba Allah shi yake wa Allah shi ne kawai ya san kansa ba za ka iya ɗaukan sa kwatanta shi da makaniki ba au zamani ko kuma abu da bai zai da lokaci da zama da zamani na bi ta kansa kamar yadda mu yanzu dare yake bi ta kan rana ta bata kan ake sa innal jadidai ne idan mastaulaya ala jadidin adina ya kule bila sababbi guda biyu kun suka dinga wuciya ta kan abu komin sabutarsa sai su mai da shi tsoro da abin da yake aje ko da za ka so sabuwar mota ko ka so sabuwar rikoda ko sabon wani abu ka zo ka ajiye shi ba ka amfani da shi ne yau da gobe tana bi in ya kasar da shi ya lalace a su da Allah wannan ba bi ta kansa wannan da wani kiwi ta kansa makaruki ne don aka samu Allah yana da wani to sun yi tarayya sun yi kama wannan nan ma ba shi da kama da wannan autata su ka zati wa aliyyati bil hawadisi ko kuma zatin Allah madaukakin sarki ta sufanci da zatin wato fararru ma'ana zatin fararru ni yanzu gashi inda nake yi harakatu ba tana haka da hannuna zan iya haka zan iya haka zatin Allah ba ta da wani akwai sakanatu zan iya shiru zatin Allah ba ya sukantuwa da wannan akwai lahazatu zan iya kallon abu zatin Allah ba ruwan sa da wannan akwai lafazatu wanda zan furta kalmomi akwai hadaratu abinda zuciya za ta karsa ma to latin Allah ba ta yi kama da ta bayi a irin wannan ruwa da suke tarayya wannan yana da cikin bangaren da wani abu yake kama da wani auyarsu suka bi sigari aure ki bari ko kuma ya sukantu da girma ko ƙanƙanta za ka samu abu mai jiji to in ka sake samu wani mai jiji sun yi kama ka samu wani abu rungujeji sai ka samu wani abu shi ma rungujeji sun yi kama Allah ba shi da wannan duk wannan su ne inda a misali ne shehu su ba inda suka yi kama da waɗannan abubuwa auyarsu su bin abdurradi fil af'ali wal ahkami ko kuma ya siffanci da buri a cikin afa'alin nasa duk ayyukan da kuma ubangiji ya ba shi da wata bukata wala a hakami ko kunce kuncen da yake kar a sha giya kar a yi wane ne ba shi da wata bukata a cikin masalahar kace da ya kawai kada da sai da isa ne kawai ya so yi shi ma ba tilas bane a kan sai maka shi ne wannan su ne su ne mumarsala wanda qur'ani ya faɗa ce laysa ka misli shay'un su ne wannan wala sabu da goma da wani abu yake kama da wani shine shine alƙali ya ce ka fafi haza ko ka fafi ya saka misali shi abin da ya sa ya kawo wannan alƙali ya kawo wannan duk gaba ɗaya lissafin kaf wannan shi ne lagos tankaɗaɗɗen garinsa saboda wahadaniya ta Allah a kanta ya aiko manzanni gaba ɗaya a kanta ya sauka da littattafai a kanta ya shar'anta shar'o'i a kanta ya halatta halal a kanta ya haramta haram a kanta ya tsara zai tashi alkiyama a kanta ya wuce aljanna ita kaɗai ita kaɗai ce duk wanda ija da Allah an da sai karya shi kuma komai ka masa ka mutu da shi zai iya ka masa amma banda ka haɗa shi da wani abu saboda kana jan mahadani ne to ka sauka mushi da zai kare ka ina dukkan ko duk abin da ya sha'anta kan mahadaniya annabi alaihi da zuwa yakin da idan ya sanar da mu Allah sallallahu alaihi wasallam shine shine babbar darajar annabi alaihi da babbar gudunmuwar da ya bamu ta sanar da mu Allah mu zo muna da tauhidi duk wanda ba shi da wani zai shiga aljanna yasa ya dawo maza maza ya shirya wannan domin kada tauhidin mutane ya samu matsala. Wallahi da wani malayi ya zarra man kana nuna haƙi wa tsarin sina bi haƙina.
wato wato na ga ubangiji makwakwagar wanda ya faɗa daga cikin malamai da arifina muhakkikina wato masana masu masu haƙaƙi haƙoƙin ubangiji sun tare da ilimi billahi darro shi kalmar darro abinda ake nufi da shi hansa wanda ake tatsar dabba da shi to idan an ce lillahi daro ana nufin nonon da mutum ya sha na mahaifiyarsa albarkar da take cikin nonon daga Allah shi ne lillahi daro kula wato na kukuda na nonon da bisha albarkar da ubangiji take wannan albarkar nonon ita ce an kada yake fitowa da ita duniya abin mamaki shi sa an zo wa yaro kukuda an zo cikin addu'a Allah ta barik lahu fi sadewa da take Allah ke masa albarka a mana mahaifi da zai sha warzuku wale da kuma rizikan halal mahaifinsa kuma ka hore masa arziki na halal wanda zai ci da uwar in ta ce da shi ya zama mutumin kirki ya sami irin wannan zai ce lillahi darro shafi lillahi kaza lillahi kaza amma in ce darro abin da ake nufi ke duk da zai fassara da sun ce ko abin mamaki ko makwakwabarwa da tana ga Allah ma'anarsa nonon da ya sha Allah ya sa masa albarka na haka ya fito da abu mai ban mamaki mai amfani ga mutane. Wanda suka ce a tauhidu tauhidu isbada da gairu yanar mushaddada da isbati. Tauhidi abinda ake nufi da shi ne isbatu zatin tabbatar da zati gairar mushabbihatin lizawati wadda ba ta kama da sauran zatoci ba la mu'addalatin ana sifati ba ko mu'addala ana sifati ba wanda kuma ta tsare ta tawakunta daga sufofi ba za ta ma ba shi da sufa wannan ka tabbatar da wannan shine tauhidi mai ta kanta kalmar zati ne an ce ai wato a larabci kasan namiji zu ake cewa Allah ko shadidul kowa zu min rajin ko inna ko la qawla rasulin karim zi quwwati kaga shine wannan an kana za malin wa banin shine idan warqi zu mansubi za mujruri zi to wannan muzaffar za muannas shine mu'annas zat mu'annas zawata guda biyu ke a gani zawata afna ko sai aka ce to ake sa da wani ne zatin Allah a ina aka samu wannan sai aka ce an samu kalmar ne daga kallon kubai kubai ba sahabi ne wanda aka kama shi a hanyar maka daga madina a usman annabi alaihi ya aike su sai larabawan maka suka sai larabawan kauye suke musu suke musu kofar rago da suke musu kofar rago su bakwai su gan su da makamai sosai sai suka ce da su za mu fi damun kun yarda za mu yarjejeniya da kuma za mu kashe ku ba a yi alkawari ku kama kama sai ɗaya daga cikin su sabai ce ni ba zan sauka a kan alkawarin kafiri ba sai dai na mutu ya ja ya ja aka aka fafata suka kashe shi shikenan sai shi hubai sai ce ya yarda da aisu yana yarda da suka ɗauke sai suka ɗauko bakansa sai suka kwanci ɗauke suka ɗaure shi sai ɗan ya ce wannan shine a wadar gadare farkon yaudara ce nima na wuta wancan sai dai na mutu shi ne wanda shi ma aka fafata ya mutu kuma suka zo suna so su ɗauki gawa Allah ya kore rundunar zarmako fafafafayin kore su ko sai zurna ne ya kai ko Allah tafi da su to shi ko ubai suka tafi da shi mata aka sai da shi daman ya yi rawar gani a fadar ya karkashe manyan manyan garin maka ina ne suka sayi shi suka je suka tsare shi ubai yana cikin mari da kokumi sai matan gida su zo su fada shi da inabi da ya ko nau'o'o yana ci da abubuwa iri biyu nan ɗan matar gidan yana yana yana rarrabe ba sai gashi a cinyarsa ba da kuma asta a hannunsa sai ka tun kururuwa ta ɗauka zai garkuwa da ɗan sai ko a sake da kuma yanka da sai ga yasa an wuri annabi alaihi wa sallam ba zai garkuwa da shi ba ɗan kenan nan zai gama wasansa ta da ni zai koma har zane ba zai taɓa shi ta da mulki ya gama wasansa a gurinsa ko ya sake shi sai suka fita da shi wajen gari da takobi za su tsara kansa da aka je sai ya ce ina son ku ba na dama na sallah raka a bitu ko aka ba shi to a nan ne ya musu kawai sai musu musu Allah sai sallamu ga dirkun bidaya wala tuki minkum ahada Allah na roƙe ka ka bi su ɗaya bayan ɗaya duk ka share su ka karge mutum ɗaya wato wannan addu'ar har bayan wa'insu sun musulunta sai da ta bi su sun musulunta ma ta bi ta dinga shirke su da sai ce ba dan kanka ɗauka ni matsoraci ba ne da na so an sake bani dama na ƙara makaranta abin so da gana da Allah amma gujin za ka dinga samun matsoraci ne shi sa ko ya ka kashe to shi ne a ciki ke cewa walastu ubali hina kutala muslima ala ayyi jammin kana fillahi muslimi wa zalika fi zatil ilahi kana ita ce kalmar wa zalika fi zatil ilahi wa in yasha wa barik ala ursali shirin mawazzi aka ji a gaya annaba su wannan kalmar annaba su bai ce kuskure ba ne shi sa ta tabbata a shari'a wannan shi ne
وزاد هذا العلم فتى الواسقي رحمه الله بيانا wannan na fita shi ne fa'ida wato alwasiki ya fi mahullahu ya kara wannan fa'idar bayani zai mafi shi ne manufar mai kenan ya فقال ليس كذاته ذات ce laisa ka zafi ne zafi zafin ubangiji ba ta kama da kowane zafi ولا كاسمه اسم sunansa babu wani suna irin nasa ولا كفعله فعل babu wani aiki da ya irin nasa ولا كصفته yi sifatu صفة su ba wata siffa irin siffarsa إلا من جهة موافقة اللفظ اللفظ sai dai ta fi fuskar dacewar lafazi da lafazi lafazi ya dace da zama ba ma ni sani yanzu misali idan ma'aikata ta je ta sami ya karfe sai ta yi itace sai ta yi sai ta yi wani fayil aka yi wata sanda in ka zo kayan jikin za ta shekara miliyan tana nan a haka ta ga aikin makaruki in ka je ka siyo mota in za ta shekara miliyan tana nan a ji ba za ta motsa da kanta ba abin da za ta motsa za ta zo amma in kana so ka ga aikin da ya saba irin wannan to na Allah ya ka saro sanda a jikin itaciya da sata in an kwambi sai ga sai lolo sai ganye sai ka sata mata zuciya kaga aikin ya bambanta da aiki sannan ka je ka siyo akuya ka siyo mota bayan shekara goma akuyar sai ka ga ta zama garki wannan ko ba ta tana nan ba ta motsa ba. sannan ita mota in ka je ka kawo man fetur ka ajiye in zai shekara miliyan ba za ta sha ba ita ko wannan ajiye mata ruwanta za ka yi ka wata abinci sai ta ci da kanta to shi ne ban aikin da ya bambanta da aiki na kala irin da sauran shi ne mai aikin da zai zo da abu yanzu kamar miski ai ka gaba lewa ce wannan layu irin na wuyan akuya shi ne a wuyansa duk na sauran awaki in ka yanka jini mai karni zai yi, amma na wannan ka yanka kuma sutura ne haka isu sai a zo ka ɗebo ruwa ɗaya ka ba wa tsirrai ruwa duk su sha ko su fito wani in ka sha nan nan ba sai dai ka kwana a ban ɗaki cikin ka zai tsinki wani kuma in ka sha sai ɗaya ka ciki wani ɗan mutum ya sha sai kasa bacci wani ya sha sai ta bacci wani ya sha ma maɗas ta tana zin amma to su ɗabi ma in wari ruwa ɗaya yake ba su aiki aikin ne ban bata su aiki ne yake faɗa
وجلت الذات القديمة أن تكون لها صفة حديثة lati kadimiya latin Allah kadimi ya ɗaukaka da bura ya zama lakasi gudun hadisa yana da siffa irin ta faru كما أفتعال أن تكون لذات محدثة صفة قديمة kamar yadda ya- ya- ya koru ya zama korare ne an tafi da zafi da sa zafi wata ke falariya ta zama tana sifatan kadima siffa kadima yarin ta Allah وهذا كله مصدر عن الحق والسنة والجماعة رضي الله عنه wannan shine malamin ahlul aiki mabota gaskiya wasu sunnat wal jama'a Mm.
da sunna da jama'a radiyallahu anhu
وقد فسر الإمام أبو القاسم الشيري رحمه الله قوله هذا ليزيده بيانا yace al-imam Abu Qasim al-Kushayri Allah ya ji kansa wato ya fassara wannan maganar zai zai da ku bayanin don ya kara masa karin bayani فقال هذه الحكاية تشتمل على جوامع مسائل التوحيد shi wani hikayar da shi wannan bakalin Allah su yi kawo tashtamil ala jawami masail tauhid ta tattare matattarin matsalolin tauhid gaba daya وكيف تشبه ذاته ذات da المحدث zaki yaya zatin ubangiji za ta yi kama da zatin ababen faru wato falalu وهي بوجودها مستقلية to ita a samu wata mustaganiya إيه.
da zuciya ce ga wurin kowa وكيف kuna الأنصار sa bukatar kowa shi sa ce sunansa as-samadu as-samad ya wadata ga wurin kansa kuma kowa yana bukatarsa shi ne sama ita kanta kalma in ka ji ta irin kalmar nan ce wata take kurma kalma ba hororo ta shafi wani ba shi ne sama ya wadata ga wurin kowa kowa yana bukatar sa
daga cikin irin kalmomin da ake ce ba sa fasarwa da kaifa kibir zati zati muhaddisati hiya bidudi ha mustaganiyatu wa kaifa shujur fi'iluhu fi'ilan haqqi Eh, kalbi ya ce a siffarsa wata za ta yi kama da zatin su zai kama da zatin fararru a rasha shi zatin ubangiji biyu wujudu ha mustaganiya wato a wajen samuwar ta ita mustaganiya wato wadatacciya ce ga wurin kowa isa ke cewa ha antum haula itu da auna itun fi fi sabilillah wa minkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsi sai ce wallahu al-ganiyyu ba wallahu ganiyyu ba wallahu al-ganiyyu mutane da kawar din da Allah ne su yace wa antum al-fuqara antum al-fuqara yace ma kawar shi ma da al saboda lokuta shi ma ta ƙarin bayanin tauhidi Allah shi ne wadatar kansa ko kuma ku ne talaucin kanku kan ba na ba ku ne talaucin da Allah wallahi wal gani wa antum al fuqara yace wa in tatawalla yastabdil qawman ghayrakum sun gala ku nasu in kuka ki sai ya canje wa kansu ba zai ga ba abin da ya dame shi sun gala ya ku na amsal ba su ne irin ku
wa kaifa yushbihu fi'iluhu irin fi'ilan halitta fi'ilan da haqqi aiki sun zai kama da aikin abin halitta وهو ربيري جلب الإنس.
الإنس shi ubangiji aikinsa da gayar da jarabe kunsa ba don jawo wato wato kwanciyar hankali ba ne tanis ko kuns idan mutum ya rayu gari a guri ba kowa zai ji kewa amma in akwai wani to shi ne zai ji an ɗebe masa ta shi ne anas aikinsa ba don ɗebe kewa ba ke. in ka nemo mutane su ka taru to maganin kewa za su maka aikin allah ba wannan ba. idan kana da abubuwa ka ce ga ruwa ka tanada na sanyi ana azumi ka tanadi kaza ka tanadi kaza ka tanadi wata rumfa an sa wata air condition duk ɗaya zai maka kewa za su hankalin ka zai kwanta to Allah aikin sa ba ruwa abu da bi ne ba su sala ko kuma ta ce wata tawaya da ta auku ya ce a maganin ta tawaya ce na wa a gara duk wa a gara wa a gara din zuciya babu wani fatiri da abu ya faɗo masa da ba shi kuma barazin babu wata bukata wujudi da aka samu a cikin aikinsa ba shi razan da za mu kala jirgin lahara ba mu ba shi da rungumar aiki kamar da magini zai zo a dinga sheko masa kasa yana haɗa yana sa gudu yana daidaita shi ne mubashara alar da shi ne wahala daga yana yana gudu to Allah aikinsa babu wani وفعل الخلق لا يخرج عن هذه hajjiri الوجود wujudi aikin bawa kuma abin halitta bai fita daga cikin waɗannan fuskokin ba
وقال آخر من مشايخنا wani daga cikin masu mashayar na shugabannin mu ya ce ما توهمته من أوهامك ya wanda kuka tattauna shi da zaton ku أو أدركتموه yi kokoli kuka da cikin shi da hankulan ku فهو ko مهرج nisan abu ne ya karere da su da kwatan kwacin ku duk abin da zuciya ka ta auna kwata ya kaddara maka ko irin ka ne saboda ka Allah wallahu bi khilafi zalik kullu ma qadara bi zalik bi balik wallahu bi khilafi zalik
كان الإمام أبو العالي أبو المعالي الجويني الإمام أبو المعالي الجويني يشي من الإثم أن علم أن إلى لا وجود وجود انتهى انتهى إليه إليه مشابه مشابه وهو مشبه yace matsala an da ila mawjudin to wanda zuciyarsa ta sakankance da wani abu eh samamme eh intaha ilaihi bikiru tunanin sai ya tsaya a kansa وهو ko مشبه kuma mushabbihun ya dauke shi fata Allah da wani ma'ana wannan duk abin da farko lokaci suran ta maka eh in ka karɓa ka dora wa Allah ta kallon ya tashigi sai ka ce ko ne duk abin da zuciya ka kaɗa sa sai ka san Allah ba kai kyau
مم. ومن الإثم أن لا نفي نفي ila nafi al-mahadi وهو مؤثر wanda zuciya shi ta tafi akan nafi al-mahadi eh ta kore eh abu babu shi gaba ɗaya kawai mu'addin ya zama mu'addin mai kora Allah الكلى
sai ce eh eh وإن تدعى yi mawujudu بموجود in yau da ta ta yake akwai samun mai ki tarfa bil ajizi في الأجل an zaki عن ذلك hakikati ya الحقيقة yadda ikirarin cewa ya gaza a bisa riskar hakikaninsa ba kuma ba su kuma wajen to shi ne mai tobi
Sai dai a ciki.
ya zaki ce akwai samun nan da hankali na har abada Eh, ba zai riski hakikarsa ba ko shi ke amma ba shi da siffa ba shi da kaza ba ruwanka eh, a wani wani ta abu shi ke duk mutum da bai taɓa zuwa ni gari ba eh, sai ta suranta a wasi ya sai gaba kai tuto duk abin da ka suranta mahaluki Allah ba kai banda haka eh. وما أحسن كون ذي نون المصري حقيقة التوحيد أن تعلم أن قدرة الله تعالى في الأشياء بلا علاج.
wato wace ma a hasana kawai zununin bisi ya ce wato ina mamaki faɗar zununin bisi inda ya ce hakikatun tauhidi Eh, tankaɗaɗɗen tauhidi shine an ta'alama anna kudarta Allah ta'ala fil ashiyai eh, ka sani kudura Allah maɗaukin sarki a cikin al'am ayyuka da dukkan wani abu da ka sani Mm.
bila ilajin ba tare da wahala ba ce ilaj shine ba ma- wannan ba na magani ba ne ya ke san ilajin na magani Mm.
ilajin na aiki ne idan misali za a yi gida sai an sami masu sabe eh, sun zo sun fadda feguna eh.
wannan ilaji ne kuma lokaci suranta maka in ka karɓa ka ɗora wa Allah da ka zama mai tashbi sai ka cire komai duk abin da muke ka faɗa sa sai ka san Allah ba kai kyau Allah na fi ilmahadi kuma ba ka dila wanda zuciya shi ta tafi a kan na fi ilmahadi ta kore abu babu shi gaba ɗaya kuma ba a ilmi ya zama ba a ilmi ko da Allah Eh. ya ce zubar juju ya biyu zuke da ta yanke akwai saman mai isa ku bil ajazi an zaki hakikati ya yadda ya kirarin cewa ya gaza a yi bisa riskar hakikaninsa a kuma su kuma wajen to shi ne mai tobi Yanzu zuke ta akwai saman nan da hankali na har abada ba zai riski hakikarsa ba kawai shi ke amma ba shi da sirfa ba shi da kaza ba ruwanka ka fara da wani yansa abu shi ke da mutum da bai taɓa zuwa na gari ba sai ta sura ta aura sai ya sai gaba ɗaya fito duk abin da ka sura ta maka duki Allah ba kai mata haka
وما أعتقد قول يوم الجسرين حقيقة التوحيد أن تعلم أن قدرة الله تعالى في الأسماء بلا علاج.
wato bace ma a hasana kaular zinnunin bisi ya ce wato ina mamaki faɗar zinnunin bisi inda ya ce hakikatin tauhidi tankaɗaɗɗen tauhidi shi ne an ta'alama an da kudartar lafi ta'ala fil ashiyari ka sani kudurar Allah mafarkin sarki a cikin al'am ayyuka da dukkan wani abu da ka sani ila ilajin ba tare da wahala ba ce ilaji shi ne ba ba- wannan ba na magani ba ne na dukkan ilajin na magani ilajin na aiki ne idan misali za a yi gida sai an sami masu sabi sun zo sun fidda feguna wani wannan ilaji ne sannan an yi sai an mai lambobi in ana so sai ka je ma'aikatar kasa da su na an ba ka filin su za su na baka sai nan ne naka an yi waɗansu alamomi a sama in kana so ka gida sai ka nemo architect mai zane shi zai zo ya zana ya fita yadda za a yi sannan an gama ka nemo kuma injiniya injiniya ne ko kuma karshe za a je a samo waɗanda za su zo su yi aikin haɗawa a fita foundation sannan shi kuma magini ya zo ya fara a zo a samo waɗanda za su zo su kafa siminti haɗa shi da yashi su kafa suka faɗa suka zo aka kuma farko duwatsu sai a kankare sai a fara zubawa ana haka kada sai a bbc daga nan a ci gaba da gini sai kuma a kirawo waɗanda za su zo su saka rodi su kuma zo su ɗaɗɗaura rodi saka kuma kafinta ya zo ya akwatin da zaka yi dinka da kuma fila sannan tsaron an gama kuma a kira masu kwandi su kuma za su fitar da yadda za a yi wayarin sannan aka zo kuma za a yi rufi sai a kira wanda za su zo su zera rodi na dakin an gama da su kuma aikin su haɗa dutse da yashi su zo su zuba dakin su kuma za su zo su yi nasa bayan kafinta ya zo ya nasa sannan suka zuba a ci gaba har a zo kuma da masu falasta sannan a zo da masu rufi sannan a zo da masu shafe a zo da masu yin wayarin sannan daki ya tashi ko gida ya tashi wannan shi ne ilashi aikin uban kudura Allah ba wani wacce da wannan. Ila mai zafi kuma aiwatar da ita kudurar a kan abin da ke so ila mai zafi ba tare da kwaɗi ba ne. Idan mace za ta yi an kwaba ta an sa mata ko ina jin suna sa mata mai ko an buga ta an buga ta shi ne mizaj sai an haɗa wani da an haɗa kanju an haɗa kanju ko sannan abin ya tashi wani ne aikin sa babu babu shi duk abin da yake so kawai kunne shi ke
illatu kulli shay'in sunquhu shi ke nan illatu kulli shay'in sunku illa dalilin shafuwar komai shi ne kawai ya aiwatar da yi shi kuwa shi ke nan kamar da falalarsa in yi so ya baka ilmi ya baka tsoron Allah ya baka kusa shi maka duk abin da yake so ba a ta saboda ya babu dalili ba a kan da kai da ya ba ba ka da dalilin za ka mana ba haifanka da kanka ka ba mai hannu abu ɗaya ne ta ya shawo فضل الله سيؤتيه ما يشاء يتكس برحمته من يتصدر شيء إلا إن يسوء أن دليل بار إن أرد أن يجلس أمامي حتى يسوء يسامح شيء Kuma da ya ci da samu saban da ya sa shi.
wala illatan sunqihi Kuma da illa ga aikinsa to sai ga dalilin yin aikinsa ba.
wala tusawwiru fi muhabba Allahu bi ta'ala. Ma tun sauraro fi ba fi ba hamika.
sawwiru Allah ya kira duk abin da tunanin ka yake zuwa ta haka Allah mu bi salafi Allah sabanin sa ne
wa hadha kalamu hakim wannan zance ne mai ban mamaki nafisun da Yesu wanda yake mai tsada wanda ke kuma babu wanda tabbatar da mai tabbatar da tauhidi wanda ke mai tabbatar da takaddan tauhidi ji shi alƙali a ce makamar zunnunan bishiri ce ke wa wannan zainu da akwai mamaki a ciki والفصل الآخر توسيل لقوله ليس كمثله شيء wannan ba da fasalin yake ba in duka dangane da aka faɗa na farko wato ya ce laisa ka za ta yi zatu ba za ka suna yi isra ba za ka fi ilimi fi ilimi ba za ka sifata yi sifata shi ne fasalin akhar to shi ne kawai mai laisa ka fi ilimi shi wa sani ya faru ta yi ne ko da dan abul imam abul qasim al-bushiri لا يسأل عما يفعل wa shi ne wa yasaluna وذلك تفسير قوله wa sani yana قول يعني شيء إذا أردنا na abubuwan da Allah ya kuma da ruwa shi ne tafsirin abubuwan aljannan jannunin misi su yake da wani tabbata ne ba ne wayannan kalmomin su yadda da dawo da su ka zannan abin da wanda ya faɗa ga ma'anarsa wanda ya faɗa faɗa ga ma'anarsa ya wai da wani
بس لا لا يسياك halar tauhidi Allah ya tabbatar da aka da kakkarar tauhidi a kan tauhidi wal isbatu da tabbatar da wal isbatu da tabbatar da ubangiji a yadda yake wal sanni da kuma tsarkake shi subhanahu wa ta'ala tarbiyyar dalalat kuma Allah ya nesanta mu da tarbiyyar dalalat wa tujahan fata wal yawsa da fata muna ta'abili daga wato raba Allah da sukukunsa wani zubi da kuma siffanta Allah da makaluki shi ne tarbiyyar dalalat ke tarbiyyar dalalat wannan shi fata yankin shi ne da shi kamar igiya ce ga hannu ga bakinta can ga bakinta can duk fata a hankali koyar da mana ta samu ne sakaci a bar abin da bai kamata a bari ba da kuma wuce gona da gini shi da koyar da rana ce tawada wala ta sakaci da tsaurin kulle shi ma tara bai kasa da kumuri jami'a da inda abu ya wuce ko bai kada abin da gini abdalala shi ne fata bisa jahilci algewaya shi ne fata bisa sani shi ne shi duk wannan bin Allah da baku da su shi sa wani sanar da Allah ya ce da annabi Allah sunan wannan jimi za ka wa ma dalla sahi hukum wa ma gawa abdalal shi ne fata bisa rashin sani mutum bai sani ba ya tafi ibada Allah ya ce annabi su ba shi da wani riwaya kuma akwai sani amma akwai san zuciya wanda in aka yi aiki da sanin san zuciya ba zai ga wato ba zai tabbata ba sai da ka sai a take sanin abu san zuciya wanda shi ma fata Allah sai san da su ba shi da wannan ba shi da fata na rashin sani Allah ba shi da fata na ya sani ya take